وآله وصحبه وسلم أما بعد
النبي ولي بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم وأولياء ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا Allah madaukakin sarki ya ce wa ulul larhami ma abota mahaifa zaul qarabin ma abota mahaifa barukum barukum shahin su awla su ga dacewa libarin da shahi fil sai a gadayya fi kitabillahi haka zuwa littafin Allah min almu'minina daga cikin mu'minai wal muhajirin da muhajirai min al-insi ga gadayya bil imani wal hijr da kaura allazi kana awwalul islam wanda ya kasance a farkon musulunci fa nasaka da baya ka nasance ta illa lakin an tafi alu ila auliya kun babu laifi ko aikata wa masoyan ku ma'rufan kyakkyawan hali kai musu wani wasiya fa jahilin ya halitta kana zalika wani كان ذلك في الكتاب مسطورا ya kasance dama lauhin mahuti haka yake a rubuce وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم wani gudu za mu ba ku labarin ina kaza na minan nabi'ina yayin da muka daga daga annaba nisa ga huma alƙawari shi na haka rijimin sulbi yayin da suka hudu daga tsazan annaba adamu a daidai wani lokacin ka zarre kamar ƙwayar zarra wa minka da kai wa min nuhin da annaba nuhu wa ibrahim da annai ibrahima wa musa da annai musa wa isa bin maryam alƙawarin da muka ji an yi abu da la ku bauta wa allah wa yad'u ila ibadi ku kirawo mutane izuwa ga bautan allah wa kaza na minin marigi ni sabin alkawari dalilan mai kauni shadidan bilon fa'i da ɗan wajen suka bi ma hamalu da abin da suka dauka huwa yaminu bila rantsuwa ne da Allah ta'ala suma kaza mai saka sannan muka rigi wani alkawari liyas Allah ليسأل الصادقين عن صدقهم ba da banza ba liyas Allah sadiqina Allah ya kalle masu gaskiya an sadiqin ga gaskiyarsa ai fi tabaligi risala ce wajen iya da manzan ya tabiyyar kulartawa ne daga kafirin daga wanda zai kafirce bihim ga su wa'adda وأن للكافرين عذابا أليما wa'adda Allah ya tanadi da kebira da kafiri azaba lalima da azaba mai radadi يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعلكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها ya ayyuhal ladina amanu ya ku bai da kuka bada gaskiya uzkuru ku tuna da ni'matullahi ni'mar Allah alaikum wanda ya ta a gare ku idh ja'akum junudan yayin da dandana suka zo maka min ku fara na kafare suka zo muku muhazzabuna sun yi muku gangami ayyamal hafari lokacin da kuke tonon wannan ramin na gwalolo na handa fa arsalna Allah ya ce maka aiko alaihim a gare su rihan iska wa junudan da dandana lamtarwa wanda ba ku ganin su sune mala'iku وقال الله سبحانه وتعالى وقال الله بما تعملون بصيرا Allah Allah sai ubangiji ma ta maluna ka ga abin da ku aikata na tonon gwalalan nan da gangamin da kafirai mu shirga suka muku basiran to Allah masani ne إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإن ذاقت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر za uku yayin da suka zo ku min bauki kun sabar bishi da kawunan ku wa min asfali minkum wasu tattudu suka hau wasu suna kwari ai min alal wadi daga madaukakin wannan kwari wa asfala huwa suna kasa min al mashariq wal magharib wani daga yammaci wai zaga da bai dan a lokacin sai da idanuwa ya- ya raurawa mala ta gargaje an kulli shay ila adiya iza maki ta take ganin min kulli janab wa ba da gazul quluwa lokacin rayuka suka kai alhannaji da karan kankalama وهي منتهى الورق هنا متقر مقوغرو من شدة الكوم سبب أنا نقول وتظنون وتظنون بالله الظنونا وتظنون كنا أما تروى بالله سرقنا الظنون الأمان لمقت الفد وان ليا سبب بالنصر وجن تيمقو ليا سيد فدر هنالك هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا هنالك وان كان وان غير أجل المؤمن الله يجرب مؤمن sai ta bara ya jarabe su ne ta bayyana mukulisu ya ga waye ya tsarka kamin zai rashi ga walansa wa zilzilu a wannan lokacin suka danga girgiza suka danga raurawa zilzalan girgiza shari'a mai tsanani min shiddatil fitsari saboda tsananin faza'a wannan razani وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرر ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا wani kur za mu ba ku labari in ya kulu da munafiqun yayin da munafiqai suke cewa wallazi na bi qulubihim marad da wanda a zuciyarsa akwai jinya na raunin ƙuduri suka ce ma wa adana Allah wai Allah bai musa alƙawarin kuma wa rasuluhu da manzansa ba bin nasar wajen taimako illa gururan sai dai rudu وإن كان طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوه bar za mu ba ku labari da tsada da ya faɗin minhu yayin da wasu jama'a suke faɗa daga cikin jama'ar munafukai ya ahli ya sariba ya ku mutanen ya sariba madina ne wala mai sarir lil alimai da wazin fil la maqama lakum ba ku da wani mazauni ai la iqamata wala makanatun ba ku da wani matsayi ko mazauni farjiu ku komo ila manazilikum zuwa ga gidajen ku min al madinati wa kanu karaju da sun fita ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila sile jabal har zuwa kan wani dutsen karin da madina wajen madina likita daga yaƙi wa ya sa zai ويلتابذ فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا أورى wayan sa'azana suna neman izini fariƙun wasu jama'un annabi ga wannan annabi na mafin rujuri cikin za su dawo gidajen su da za su kawo hanzari daga jiya ƙuli na annabi da ya ce me za za ku koma ne suka ce inda bai yuta na aura mu gidajen namu ne babu abinci zai da hasinatin babu kariya ya sha alaiha muna je tsoro kar wani ya faɗa gidan mu ƙala ta'ala وما هي بدعورة إن يريدون إلا فرارا amma ya biya wura da Allah ya abin da suka faɗa ba gaskiya bane babu wani tsiraici dangane da gidansu in yuridu na ba komai suke nufi da wannan in ma yuridu suke nufi illa firaran gujewa ne min misali ga baran yaƙi ولو دوكل عليهم من أقدارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها wannan zikirai da za a shigar da su madina alayhi min aka ɗiyar daga nahiyoyin madina sun masu yi lissanin umar dakilin masu shigowar suka tambaye su a shirka da wannan maƙiyan za su yi wasu je ku tara Allah da wani to wallahi da latuwa da sai sun je sun tara Allah da wani aduwa ko ba ruwa za su aika da wa malami sun وما تلبثوا بها إلا يسيرا ba su je ba za su daɗe da zama ba illa ya sirra nan kaɗan da zama nasu ba yawa ولقد كانوا عاهدوا الله من قول لا يولون الأدبار kada kuma da lokacin da suka yi mubayya da annabi kano sun kasance a hadin da sun yi alkawari da Allah min kamar tun gabanin wannan rana la yi walluna da dabara ba za su juya da baya da baya gurin yaƙi ba وكان عهد الله مسؤولا ana da lashi wa alkawarin da aka ɗauka gurin Allah masaulan abin tambaya ne ba an laufa ya biyu ga cikawa da wani alkawari قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل ya musu nan yan ba ku zirarun gujewa gun yaƙi ba zai amfane ku ba in baratu inda za ku guje ne da mawuce ga mutuwa aula ƙasa da ko kisa ba zai amfane ku wai za وإذا لا تمتعون إلا قليلا ya in bara da in ma kun gudun fa la da mata wani ba za ku je da daɗi ba a duniya ba da fararikun bayan gudun ku illa kalilan sai dai dan kaɗan baki ya to ajali kuma ragowar ajalin ku iya nan ne ma jin daɗin naku in ma za ku ji قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا وأراد بكم رحمة daga ya musu manzan da wa za a samu ne ya asimu kuma wanda zai kiyaye ku ya ji rukun min Allah daga azabar Allah in arada bi kun sa idan Allah yana nufin ku da mummuna halaka halaka wa hazimatin da rinzawa aw yusibu kun bi sai ko Allah zai samu muku da wani mummunan abu wa za ku samu ne ya kare ku in Allah ya yi ne zai dora muku abin da yake ba haka ba, wa za ku samu ya kare ku shine ake tambaya arada Allah bi kun rahama ko kuma idan Allah ne- yana nufin rahama da ku ai kairin alkairin wala yajiduna lahu ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا wala ajinu wala ku samu min dun la wani Allah garin wali wanda zai zama majinin shi yan ko zai amfane ku ba za ku samu ba wala naziran ko mai taimako ya dafa wani ruwa wanda zai iya cutarwa gare ku أن يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا kada ya alama Allah hakika Allah yana sane da almu'awwiqina mutasabiqina masu jinkiri ne kuma daga cikin su wala qailina likiwani da masu gaya wa ƴan uwansu halumma ku taro ide na gare mu wala ya tuna libasa kar ku je yaƙi fa illa qalilan ba sa zuwa ma yaƙi wala ya tuna libasa ba sa zuwa yaƙi illa qalilan sai dan kaɗan shi ma riya wa wasu matan saboda riya da giyarwa suke ashiyatan أشهة عليكم ya ci ashiyatan alaihim bil ma'awanati suna ruwa gare ku su taimake ku suna ruwan su taimaka muku فإذا جاء الكوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشي عليه من الموت ya ji ana kawo yayin da tsoro ya zo musu sai da maza ga su yanzu runa ilaika suna kallo gare ka ta duru a yuna suna jujjuya idanuwansu kallabi kai ka ce wanda kan nazarin auka da ruwanan da zai juya wanda yi bushe a laifin kai ka ce mutuwa ce ta rufe mutum sakaratu magagin mutuwa fa idza zahaba فإذا ذهب الكوف سلقوكم بألسنة هداد نشهة على الكير Allah ya yi da zahaba da kogo Allah ya shigo muku da wannan tsoron wa yi ya gilgala ku ka taro gani ma salaku ku sai ku zo gurin ku suna cutan ku rarrabu ku kuna saran ku bin yawwa bi an zinabi hidadan da harshe masu kaifi ake ta hana kai da kuma suna kwaɗayin wannan ganima da kuka samu ya ɗalibuna suna nema ulayika أولئك لم يؤمنوا فأبد الله آمالهم ulayika masu haka Allah ya ce lam yuminu haqiqatu haqiqa wannan ba su ba da gaskiya ba fa abada Allah amana ayyukan da suka yi na alkhairi da Allah ya bata zalika وكان ذلك على الله يسيرا kana zalika mutum ya yi riya ko jiyarwa ko munafunci Allah ce ya bata aikinsa Allah ya san Allah ya sira bane mai sauki bi irada bi da nufin haka يحسبون العذاب لم يذهبوا nuna na azaba su wannan jama'a suna tsammani da wannan jama'a da suka yi gangani na kafirai lam ya zabo kaman ba za su tafi ba ai ila maka ne zuwa gabaka ne kaubi mini saboda tsoron su wa in ya ji وإن يأتي العذاب يودون وأنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم wa in ya ji da azabu idan wasu jama'a suka sake zuwa karratan kura a wani marar daban to a lokacin nan yau aduna za a ga suna buri ya tabbatar suna buri su wayannan munafukai lau annahum baduna fil arabi da ma su dinnan suna zaman kauya can larabawa kawai nuna filbadi a ce dama sun su jimu dama a madina muke dama a ƙauyen muke ya sa nuna ana baya kun burin su tambayi ya labarin mutanen madina da kafirawa a kabara kuma da kubara labaran ku tare da kafirawa walau kanu ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا walau kanu fi kun koda suna cikin kuma hazin karrata a wannan marar ma katalu ba za ku je ku yi yaƙi da su wa illa kalilan sai dai ɗan kaɗan shi ma saboda riya ko kuma mai tahiri da tsoron gori لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا kada kana da kuma dama abin da ya kasance a gare ku fi rasulullah cikin haƙƙin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ana so mutum ya yi kyakkyawan koyi ibtida'i bi gida in annabi yana yaƙi kana yaƙi wasa ba da bin wa inda annabi ya ce ka zauna ka tsaya gurin ba kowa zai bi wannan ubarnin ba liman kana yarjula sai kuma mai tsoron Allah wale malaki da mai tsoron ranar gobe kiyama wanda karan da aka siran sannan yau an batun Allah da yawa da yawa kilawu mallai saka sabanin wanda yake ba haka ba to shi ba zai iya hakan ba wala ma ولما رأى المؤمنون العذاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله lamar almuminuna yayin da muminai suka ga Allah azabu wannan jama'u min al-kufara na kafirai kanu suka ce haza ma wa'adana Allah wa rasul haza suka ce wannan shine ma wa'adana Allah wanda Allah ya mana alƙawari wa rasuluhu da manzansa min al-ibtila'i na jaraba wa nasar da taimako wasan ga dan Allah wa rasuluhu Allah yayi gaskiya manzo yayi gaskiya fil wadi cikin alƙawarin da suka yi wa ma zadu وما زادهم إلا إيمانا وتسليما maza da hum zalika wannan gangamin bai kara musu komai ba illa imanin sai dai ban gaskiya ta sadiqan bi wa'adin lahi gaggatawa da umarnin Allah wata saliman bi amrihi da miƙa wuya zuwa ga al'amarin ubangiji min almu'minin من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه min almu'minin daga cikin mu'minin rijala akwai mazaje saddaku wanda suka gaskata ma ahadullah ma ahadullah alai alƙawaran da suka dauka da Allah alai a gaban min asibati ma annabi za su tabbata tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa minhum da فمنهم من قال نابه ومنهم من ينتظر haka rana ba ko wanda yana tsaye a guri daya har mata har kwanan sa ya gare ya kashe shi an wuce da fiskai da kwa kashe cikin taimakon addinin Allah wa minhum man yantazir zalika ko wanda suna sauraron mutuwa ta zo ta tada su a wannan hali ba za su canja ba wa ma badalu وما بدلوا تبديلا ya ma badalu ba su canja ba ta dalilin canja fil ahadi alqawli wa basudan bi khilafa halil munafiqina ليجزي الله الصادقين بصدقهم da banza ba liya jiya Allah sadiqai domin Allah ya saka wa mai gaskiya bi sadiqin da gaskiyarsa ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم azabu da munafiki na kuma Allah ya azaba ga munafiki in sha in ya so bayan ya miji wa Allah ne bayan shi yana sai kai ya kan munafincin sa ba tare da ya karbi tuban sa au ya tuba ne in ya so kuma ya sai ya karbi tuban sa ya gyara halinsa inna Allah domin shi inna allaha kana gafurar rahima Allah kana ubangiji kana ga kura mai yawan gafara ne liman taba ga wanda ya tuba rahiman bi shi ga mai yawan jin kai ne ga wanda ya tuba Mhm.
وردناه الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا wannan kafirai da suka zo daga makka da yahuda warar da Allah sai da Allah ya maida alzina kabaru wanda suka kafirce suka koma Allah azabu jama'a bi gaibihim da fushin su lam yanalu kaira abinda suke muradi Allah bai ba su ba muradin su na su rabotu ga mumini Allah bai yadda ba wa kana wa kana وكفى الله المؤمنين القتال yakin da mummunai za su yi ma Allah ya ce na dau nauyin yakin kamar da sai Allah ya tura da mummunai yakin ba abinda ba mummunan suka yi biriyin Allah ya koda iska wa mala'ikatun da mala'iku wa kana Allah sanu وكان الله قويا عزيزا yin ala ijadi ma yuridu Allah mai karfin karfi ne da ya samu da abin da yake nufi azizan mabuwaye ne galiba al'amari to duk lokacin da wasu suka sauko ku a gaba ko yahudu ko nasara in kuna ga sun fi karfin ku wannan addu'ar ake yi eh a nemi malamai na kirki wanda aka yarda da su sai a nemi su waradallahu allazina kafaru bi ghaizihim lam yanalu khayra wa kafallahu almu'minina qitala wa kana Allahu qawiyyan azizan din nan da sai a yi shi kamar dubu sha biyu ko dubu saba'in ko dubu ɗari da ashirin da hudu sai dai ku ga ta inda ba kwa tunani ma Allah ya ɗau nauyin yakin وأنزل الذين ظاهروهم من أهل القتال من سياسهم وقذف في قلوبهم الرؤوف wa anzala sai Allah ya sauke ba allazina zaharu wanda suka taimake su da min ahlil kitabi daga mazawa littafi bani qurayza min siyasim daga biranen su wasu ne him ganuwar su shine jam'i na sisa wa huwa ma ya tahassanu bi wanda za su yi ganuwa da shi wa qazama sai Allah ya jefa fi gulubi a zuciyarsu ruban tsoro fariqan فريقا تقتلون وتأثرون فريقا fariqan wasu daga je ta tuluna Allah ya bada iko aka kashe su min umul muqatilatu mai hakan nan da aka yi su in kun duba sharhin ku za ku ga yadda aka yi wa tasiruna fariqan wasu kuma aka ribace su min azzarari kaman bayi da kuma kuyango وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تدعوها awrasum adarum Allah ya gadarwa da mumane lardin nasu gonakansu wa diyarahum da gidajen su wa amwalahum da dukiyarsu wa aralan da wasu gonakan ma lamta da uwa wanda da ba su ba su da iko su je gurin wahiyar kaibar ita ce kaibar a kada ba da ƙurela bayan bani ƙurela shi ma ya koma ya zama na mummune وكان الله على كل شيء قديرا kana Allah sanin ubangiji kadiran mai iko ne ala kulli shay'in bisa ga duk abin da ya so sarki Allah يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتيكن وأسرهكن سراحا جميلا ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi kulli azwaja ka ga mata yin naka wannan ke sa su taran nan ka ba su labari ka ga musu ai wa dalabana minhu min zinatid dunya suka nemi abin da annabi ba shi da shi ma laisa yin dahu irin kai matan nan da ake ba ana raka majakai da gidan miji ba to na raka da ake a kai mata yin gidan miji to shi ne matan annabi da suka kai sai suka ga duk kayayyakin zamani da zina to shi ne da suka gani su ma suka nema wa annabi wannan to shi ne da suka nema annabi ga mata yin da annabi ya rasu ya bada na karanta mana shi ya baka su bi kanko ko na zan ba ga kayan baiti shi da قول لنا نعم sai ba rasulullahi توفى رسول الله عن تسع نذوة إليهن تؤذى المكرمات وتنصب tsofa rasulullahi annabi ya rasu an ci zane sotin ya bar mata ya guda tara ilaihin na izuwa gare su na tuza ake dangana almukarrimatu halin girma watan sabo kuma ake nasabtawa فعائشة ميمونة وصفية وحبسة تتلوهن هند وزينب fa aisha akwai aisha wa maimuna da maimuna wa safiya da safiya wa hafsa da hafsa ta tuluhana wanda take biye da ita ce hindu wa zainabin kuma sai zainaba جويرية ما رملتها ثم سودة ثلاث وستون نظمهن مهذب juwaira akwai juwaira ma'a ramla tare da ramla sun masauda sai sauda salasatun guda ku za a gansu a jere suke wasittin guda hida a jere suke an kare shida da uku ya zama tara na zamna sun muka tsara muku sun mu'azzaman a tace ba tare da wani rigima ba ina fata kun fahimta to wayannan su ne matayen tara in kun tuduna in dai kuna nufin Allah ya ce ya yi wani kulli azuwa ka zai mata wannan na guda tara in kun tunne kun kasance turina kuna nufa hayatu duniya na rayuwar duniya wa zinatuwa da azance adancenta fata alai na kace duka kira wasu ummati hunna ka je da su daɗi mata ata dalagi jin daɗin shika ko sarrihu wannan sai ka sake su sarahan shika jamilan kyakkyawa sadaka ka sake su min gari rarin ba tare da cutarwa ba وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للموسنات منكن أجرا عظيما wayan kuntun ne idan kuma sun kasance turidin Allah suka ce a su sun zaba Allah sun zaba Allah wa rasulihi da manzansa wa dalil akhirati da gidan lahira ita ce aljanna to fa inna Allah sana ubangiji a adda yayi ta anani lil musanati ga wanda ta kyautata min kuna daga cikin ku bi iradatul akhirati da nufin lahira ajran lada azumin babba shine aljanna fa ka tarar al-akhirati ala duniya suka ce a gaba ɗaya sun samu lahira akan duniya يا يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يلام لها العذاب ضعفين ya nisa annabi ya kuma taron annabi muhammad man ya ji min kuna duk wanda aka ce fata zuwa cikin ku da albasha mu bayyana kan kuma da shaidu a bayyane to ba bayyana to yura aka da hal azaba in ana wa matar da ba na annabi ba azaba dai kuma na ku kawa za a yi saboda darajar mijin ku haka za a ninka mu la hal azaba na ku azaba rifai ni sai ya ninka sau biyu fa da na wani saboda yanayin wanda kuke zaune a karkashin sa وكان ذلك وأن القرآن لا يقوم ألا يسير أباتي من سوء
ومن يقنن منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين وآترنا لها رزقا كريما kuma ya bana duk wanda ta gangar da kai ya gangar ta gangar da kanta min kuna daga cikin ku lillahi saboda Allah wa rasulihi da manzansa wa ta amal salihan ta yi ayyuka mana garci to Allah ya ce nuti ya ajira har za mu ba ta ladan da marrata ne sau biyu misali ya sawaba gairi hinna wato misalin ladan wani ta minan misali dan darajar ta yasa na ta sai alanka na ta ladan wata da na laha kuma Allah ya ce mun mata tanadi rizqan da arziki karimu mai karamci shi ne yadda tilbe na a gidan aljanna wa ziyadatan har da ƙari يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن ya nisa annabi ya kuma tayin annabi la sunna ba ku zama ka ahadin minan nisa ba ku zama kamar ɗaya ba da sauran mata yi ba fa in ta bai tunan laha inda kun ji tsoron Allah fa inna kunna azamu ku kuke da girma fala ta qara'ana فلا تكران بالقول فيدمع الذي في قلبه مرر fala ta qara'ana bil qawli ku daina gangar da wato murya idan matar annabi za ta yi wa mutum magana kowa ya shi a duniya kar ta dimma gama ƙasa ƙasa a ɗanta ne in magana za a yi tsakanin yadda ake magana tsakanin uwa da ɗa haka za a yi duk mutumin da yake duniya wai kana da daraja matar annabi za ta yi magana ita na da kasa baka isa ba uwarka ce mahaifiyarka ce kai kuma ɗa ne kowa ya in za ku yi magana na ku muryan ya zama babba na wannan mutumin ya yi ƙasa sai dai inda annabi za ku yi magana to nasa a sama naku a ƙasa haka Allah ya faɗa saboda in kuna muryan ƙasa ƙasan naku wani munafiki sai ya sa ran zina da ku shine ma'ana abin da ake nufi ba a so in dai matar annabi Muhammad ce za ta yi magana yanda ɗa uwa za ta yi magana da ɗa duk mutanen duniya yayan ku ne ku ne uwaye to dole muryar su ya zama ƙasa naku ya zama sama amma dan darajar wani mutum ko sahabin annabi ko ma waye ba yardan matar annabi ta yi ƙasa wannan sahabin muryar su ya sa ba isa ba ba su da wannan dama sai dai in za ku yi magana da annabi nan ne muryar ku zai yi ƙasa saboda in kuna yin ƙasa ƙasa da muryar naku fa yadda ma allazi na fi kalbi wanda zuciyarsa akwai jinya akwai munafurci zai kudiri wani abu a zuciyarsa ai da ma wallazi fi kalbihi marar wa qulna وقلنا قولا معروفا magana in za ku yi magana ƙaunar marufa ku yi magana sananniya ga mazaje min gaira ƙuruyin ba tare da gangar da kai ba darajar ku ya fi haka وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى karna ku zauna fi buyuti kuna gida da jinku wala tabarrajina ku daina fita kuna yawo tabarruja yawo jahilatul ula irin na jahilan farko ma qabla islam na gabanin musulunci min izharin nisa'i yadda mata suke bayyana muhasina da kyau sallilin jari ga mazaje وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة ودينا الله ورسولا minan salata ku tsaye da sallah wa atina zakata kuma da zakka wa inna la ku bi Allah wa rasuluhu da manzo dan matayen annabi Allah ya ba su arziki ku yi sallah kuma da zakka to akwai abin ne ba babu bane a gidan abin ake ina fata kun fahimta kai ma Allah ya ma daraja kana almajiri matan ka su dan rike wani ba hannunsu eh saboda dangin su sun zo suka nema babu abun ka su ma za su bayar amma matar malami ba ko sisi yi mana matar kama ya kamata ta dinga ba da zakka kana koyi da mata yan annabi kana faranta musu rai in dangin su sun zo abin da bai fi karfi wasu na kai ya wutar shine daraja amma kana zaune kana samu kai kadai matan ka a bushe ko kana malami ne amfanin sa ba shi da amfani in sati sati an samu dama dinga yanka rago a gidan kana ce ka ji sai kowa sai suka bar da shi ake bi Allah ya gane da mu in dai da damar sai a yi sai dan Allah bai hore mai shi gaskiya ne malam bara Allah ya saka dar kai Allah ba zai bari Allah ba zai bari ba bara ai ta addu'a da aka saba ana yi kar ka saki a buga shi wai sunan mahaifin naka ne su kyarimin da yi alaji mutum yana ne baban gado ne ya kawo shi wannan sa lokacin da babansa yake zuwa gona wuni muke ni da uba kullum shi ne ce baba ya haka ce ɗana ya ce zan kawo ɗana a madadin muna sa babansa ya koma ga Allah lokacin ma da ya rasu ya kai shekara casa'in ko tamanin ya kai a lokacin haka kawo shi ya hada ni da shi ma yanzu muna harkar da shi mun kai a hirin ko Allah ya gama da mahaifin naka da kai daga a gidan aljanna ba za mu manta da shi ba inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayti wa yudahhirakum tadhira Allah madaukakin sarki yake ba mu da ba yace inna ma yuridu Allah Allah yana nufi li yuzhiba ankum ar-rijsa Allah ya tafiyar muku da zunubi ya ahla al-bayti ya ku matayen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai ɗahira kuma ya tsarkake minu ta ɗahira tsarkakewa wanda kurna wanda kurna ma yi tule ya fi buyuti kunna min ayatin lahi walli hikima wanda kurna ku dinga tunawa mana ma yi tula na abin da ake karanta muku fi buyuti kunna gida da min ayatin lahi na ayoyin Allah shine alqur'ani wal hikima da hadisan annabi inna Allah inna Allah kana ladifan kabira inna Allah sanan ubangiji kana ladifan mai taushin baiwa liyawu liyahi ga masoyansa kabira mai bada labari بجميع كلمه دكنن حالتنسا ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والكاشئين والكاشئات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات وذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما dalilin da ya sa aka sauke wannan aya eh ka san ummina salama da sauran matayen annabi su ne suka ce ya ake ambaton maza kaɗai ne a ƙur'ani ya mu ba a kama sunan mu suka je gaba na ya rasulullah kuna ana kama sunan maza mu ba a kama sunan mu a ƙur'ani to yi ne dalilin da aka dinga kama a kama namiji a kama mace a kama namiji a kama mace ta gani sababu nuzulu ha Allah zuwa da nabi jalal sai ta zakar ma fima bainahu wa qulna inna la zakara rijal fil qur'an wa lam yadhkura nisaa bi kai fa ma fina kaira nadhkuru fi to abin da yasa Allah baya fadan mu ko babu wani alkhairi ne tare da mu inna na gawa Allah ya gabar anya Allah yana karban ibadan namu ma kuwa fa sala ummu salma rasulullahi sai ummu salma ta zo ta tambayi annabi muhammad wa kana kasira bi dama ita tana da yawan tambaya umma salma wa kana bi ya rasulullah ma balu rabbuna yadhkuru rijala me yasa ubangiji na yake ambatan mazaje fi kitabi a littafin sa wala alquran nisa baya ambatan mata fa na gaja muna jiya tsoro ba Allah ya kona fi nagarin ko ba mu da alkhairin ne ma yasa ba ambatan mu to shine sai Allah ya ambace su ana Allah ya ce innal muslimina kaga musulmi mazaje wal muslimati da musulmai mata walmuminina da mumune mazaje walmuminati da mumune mataye walqanitina da masu kankan da kai masu nuna biyayya mazaje walqanitati da masu kankan da biyayya mataye wasadiqina da masu gaskiya mazaje wasadiqati da wanda suka gaskata da imanin su mataye wasabirina wanda suka yi hakuri da balawoyin da Allah ya jarrabe su mazaje wasabirati da wanda suka yi hakuri da jabar da Allah ya musu mata ya Allah ɗaci akan yi wa Allah da wani kashi ne da masu gangar da kai mutawari na masu tawari u mazaje wal kashiyati da masu kankan da kai mata ne wal mutasaddiqina da wanda suke ba da sadaka mazaje wal mutasaddiqati da masu ba da sadaka mata ne wasa'imina da masu azumi mazaje wasa'imaji da masu azumi mata ne wal hafizina furujahum da wanda suka kiyaye farjin su ba sa zina mazaje wala hafizati anil haram wanda suka kiyaye farjin su da haram mata ne wa zakirin la kasar da masu ambaton Allah diwa diwa mazaje wa zakirin da masu ambaton Allah diwa mata a addallahu lahu Allah ya musu tanadi magabiratan ga gafara lil ma'asi ga barin sabon Allah wa ajran aziman da Allah zai ba su lada babba Allah ta ji akan yi wa Allah da na'am wa ma kana lim wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin zakara Allah wa rasuluhu amra nan takuna lahumul khiyaratu min amrihim wa ma kana bai kamata ba lil mu'minin ga mu'mini namiji wala mu'minatin ko ga mu'mina mace idan qala Allah wa rasuluhu amra yayin da Allah da manzonsa suka zartar da wani lamari an da kuna da humar kiyara ai ba su da wani zabi min amrihim daga lamarin da Allah ya zartar wa man yasi Allah wa rasulahu faqad dalla lalan mubina kuma ya filla duk wanda ya saba wa Allah wa rasulu ya saba manzon Allah faqad dalla wannan fa ya bata فدلالا بتا مبينا مبين يا غبران غسيا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله wannan kuma za mu ba ku labari in taqulu yayin da kake faɗa ya annabin Allah lillazi al'ama Allahu alaihi ga wanda Allah ya ni'ima a gare shi da musulunci wa amta alaihi Allah ya ni'imtar a gare shi da yan tayi ne zai da dan Haris shine Allah da lokacin nan ay kana min sabil jahiliya ikra wa rasulullah annabi ya shi shi kawla ba sai da kafin ay koywa ta gahu annabi ya yanta wata bala'u yake dan rana da shi amsi alayka zawjaka annabi ya ce rige matanka wata gila ka ji tsoron Allah fi amri da lafiya daga cikin lamarin sakin matanka wata ku fi biyan وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتكشى الناس والله أحق أن تكشف ka bibi da sai ka da Allah ya ce kake boye abin da ke zuciyarka kuma wannan abin da yake boyewa Allah bai ba shi izini ya faɗa ba amma Allahu mubdihi Allah ya yi niyya zai bayyana abin kuma ba hat ba ya na san da muka jefa ba Allah faraka ha zaidu da zaidu ya rabu da ita ta zawacewa za ka aure ta wakasi da wata kashin nasa kuma kana biyo tsoron mutane kar su zo su yaya ta an ya bulu ka su faɗi maganar da bai dace ba to wallahi ubangiji a haƙo shi ya fi cancanta an taɓa shawa ƙara jin tsoronsa da ba kana jin tsoronsa فلما قرئ زيد منها ودرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين هرج في أزواج أديائهم إذا قروا منهن ودرا kalan ma kara zaidu mina wadara yayin da zaidu ya zama ya sake ta wadara hajatan bukata zawaji naka Allah ce mu za mu aura maka ita e li kai la ba da banza ba ya kuna alal mu'minina harajin dan kar ya zama laifi ga mu'minai mutum zai yi auren mata agolansa in ya saki fi azwaji adiyayi mu a yaran gidanku agololinku idza qaro min wannan wadaran idan sun gama bukata da su wa kana amrullahi وكان أمر الله مفعولا wannan al'amari ne na Allah da ya hukunta maka ulan kuma abin aikatawa ne ما كان على النبي من هرج فيما فرض الله له ma kana bai zama ala nabi ga wannan annabi yin harajin babu wani kunci fi ma farar Allah da cikin abin da Allah ya halatta wa annabi Muhammadu سنة الله في الذين كلاه من قبل sunnatullah wannan dama ta barki ne na Allah fi ladina kalau cikin wanda suka shuɗe yin kabla na can gabanin annabawa Allah haraja alaihim babu laifi gare su cikin yalwatawa cikin lamarin auratayya وكان أمر الله قدرا مقدورا kana amrullahi shi ko al'amarin Allah kaddaran makadura Allah ya kaddara makaduran kuma abin kaddarawa ne abin hukuntawa ne allazi الذين يبلغون رسالات الله ويكشونه ولا يكشون أحدا إلا الله allazina su ne waɗanda yuballiguna suke iya da risalatin lahi manzancin ubangiji wa ya wani hukuma suna jin tsoron ubangiji wala ya kashe wani ahada ba sa jin tsoron kowa illa Allah sai dai Allah fala ya kashe wani maqalatun nas su ba ruwan gaje tsoron maganar mutane fi ma halallahu lahu cikin abin da Allah ya halatta musu wa kafe وكفى بالله حسيبا sai ka isu billahi ga sarki Allah hasiba wayan kididdiga hafiza li amana kalbi saboda kiyaye ayyukan bayansa muhasaba da kuma ya musu bincike akan ayyukansu ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وكاتم النبيين Ana Muhammad Allah ce, an ne Muhammad bai zama a ba a hadi. baban daya min rijalikum daga cikin sahabbai ba dan da ana kiransa da zaidu dan annabi to sai Allah ya ce a shi ba baban kowa ba a cikin eh, ba- baban sa shi zaidu sunan baban sa haris walakin kana rasulullah shi dai annabi ya kasance manzo ne na Allah wa katimin nabiyyi shine cika makon annaba fala yakuna lahu ibnu rajulan ba ba wani da wanda dan sa ne a bayansa yakunu nabiyyan wanda zai zama annabi kaji dalili kenan وكان الله بكل شيء عليما kanka annan lawa sanin ubangiji bi kulli shay ga kona alimin Allah masani ne aminu a gare dan lamu nabiya ba da dan Allah ya san ba wani annabi a bayan sa wai da nazala sayyidi Isa yayin da sayyidina annabi Isa ya sauka Yakub bi shari'a bi hima ba da Bible zai yi amfani ba zai yi amfani ne da shari'ar Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ya ayyuhal ladina ya ayyuhal ladina amanu ya ku ba da kurba da gaskiya da ulkurun na ku ambaci Allah fa zikira ambato kasiran mai yanzu ku ambaci Allah kar ku ambaci kada ko hailala da kaga muna yi yanzu mun dan zaya muna yi ba gilme sai da muka samu miliyan dubu ba miliyan dubu dubu muka yi. kuma yanzu ma muna yi babu girgi an zai ambaci Allah ambaci biya a cikin ambaton baka san wanda ya karba ko wanda bai karba ba ai tai kuma ka dinga tunawa da Allah in za ka kwanta ka tuna da Allah in ka tashi ka tuna da Allah ka dinga tunawa yadda ake sa yanzu mutum wani ya baka labari ya ce gobe zai baka naira dubu ɗari ko kuma gobe zai baka miliyan goma ya kaga za ka tuna sau ɗari ko yawwa to kuma Allah da zai baka da janna ya sai ka tuna wannan sau miliyan ku dinga tunawa da Allah sosai kowane lokaci ka dinga tunawa da Allah shine zikiran kasira wa sabbihu وسبحوه بكرة وأسيلا sabbi ku dinga tasbihi bukuratan da safiya ku dinga subhanallahi walhamdulillah wa filan da bare ci awwalan nahari farkon wuni wa akirhu da ƙaryen sa dinga ambatan Allah a dinga tasbihi هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور Allazi shine sarkin da yusalli alaikum yake yake yake rahama gare ku salatan da Allah yake mana nema mana rahama ne wa malaikatu so malaiku yastaghfirun lakum suna nema mana gafara ba dan kowa ne ku rige kuma domin su fidda ku ledi mai ikrarin su da wuma da fidda ku iya kuma gare ku min zulmatul kubri da dubun kafirci ila nuri izuwa ga hasken imani wa kana وكان بالمؤمنين رهيبا wa kana ya kasance bil mu'minina ga mu'min rahimin Allah mai jin kai ne تحيتهم يوم يلقونه سلام yayyatuhum minhu ta'ala gaisuwan da Allah zai mana ranar gobe kiyama muna aljanna yau mai alƙaurahu ranar da muka gamu da yi assalam da misali da mala'ika sai a gaida mu da haɗin mala'iku a ce assalamu alaikum wa adda lahum وأعد له أجرا كريما wa adda lahum Allah ya mana tanadi ya musu tanadi ajaran da lada karima mai karamci shine aljanna يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ya ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabi Allah ya ce inna mu arsalnaka mu ne muka aiko ka shahidan kai ne mai ba da shaida alaman arsaltu ilayhim ga wanda muka aiko ka izuwa gare su ko bashiran kuma kai mai bishara ne man sadaka ga wanda ya gaskata ka bil jannati da higa aljanna wa naziran kai mai gargadi ne munziran man kazzaba ga wanda ya karyata ka bin nari da shiga wuta wa da'iya ila وداعيا من الله بإذنه وسراجا منيرا wadayya ka dinga da'awa ila lahi zuwa ga Allah in za a yi da'awa fa zuwa ga Allah abin da ake nufi da wannan wannan zamani namu malawud ba malami zai yana ta haura giya ba da'awa ya zuwa ga Allah kurin ku bude kawaidi da lahallari da ishmawi da iziya mai yin karatu ya zuwa koya masa ga yadda Allah ya ce amma malami ya hau ya dinga lacca to ƙarshe dai za kare rigimar duk za ta kare a tsakanin musulmi ba kuma arni za ka kirawo ba to sai ka zo ka bude littafi ka zauna kawaidi da allar ishma wanda zai koyi addini a kirawo shi a koya masa ya isa idan irin wannan watan ya zo a zauna bude tafsiri wanda zai zo ya zo wanda bai zo ba shi kenan kai kai wa kanka wa ya isa sauran kuma a bar wa Allah kuma kana tuba kana astaghfirullah kana ibada ka shi kenan amma wannan zamanin in ba wannan za ku yanda yadda a wace wani ya ce kaza wani ya ce kaza to rigimar kakan musulmi zai kare kai baka bauta a Allah ba har mun zuwa zai tadda kai shi abin da yake bai fasa ba kai baka ci nasara a kansa ba kuma an bata lokaci a banza ga mutuwa kuma ta zo haka abin zai zama yanzu a yi dawa kurin mutum ya biya ya wa malamai littattafan da suka koya ma na addini ka kira mutane ka koya musu ya yi shekaru ne da ya ilalla a kira mutane izuwa da Allah bi izini da izininsa bi amrihi da umarninsa wasu rajin munira fitila ce mai aske musulun fili itidai biyu cikin shirya da su وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا bashirin mu'minin Allah ya yi bishara ga mu'mini inda mutum ya bada gaskiya da Allah da yana lahum min Allah falala abun Allah zai samu falala kabiran babba abin da yasa aka ce falala aljanna in ai ka yayi ki ma sai da rahamar ubangiji ya fi karfin a ce yayi ki ka samu aljanna ko da aikin naka sai da rahamar ubangiji to tunda kaga ko da kai aikin sai da rahamar ubangiji abin Allah zai baka ya zama falala kabiran babba shine aljanna ولا تدع الكافرين والمنافقين ودعذهم wala ta ilike ku ne nabi wa kafiri wal munafiki ne da munafiki fi ma yukalibu shari'a daga cikin abin da yake saba wa shari'a wa da'a ka rabu da azawun cutan da suke ma la do jazi wa kar ka saka musu da abin da suka mana ila an tumaru fi bi amri har zuwa ga lokacin da Allah zai baka umarni da lamarin su ya Allah yake so ai ajira zuwa wannan lokaci وتوكل على الله wakali ya annabin Allah ka dogara da Allah ku dogara Allah la ga Allah fa huwa kafi ka Allah zai isar ba komai wa kafe وكفى بالله وكيلا abe ka iso illa daga sarki Allah wakilin Allah shine madogara mafawara ne ka dinga fawara al'amuran ka zuwa ga Allah يا أيها الذين آمنوا إذا نكاتم المؤمنات ثم دلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من إدة تعتدونها فمتئوهن وسرهوهن سراها جميلا ya ayyuhal ladina amanu ya ku baya da ku gaba da gaskiya da Allah idza nakatul mu'minati duk lokacin da za ku auri yarinya mu'mina kun gama aura kenan sun madaglatu mu kunna yarinya ba ku kwanta da ita ba ka aura kudan sai ka sake ta ba ba baka shafe ta ba min qabla an tamasuna tun gabanin baka yi jima'i da ita shine tamassuhun to jami'u hunna to in dai ka auri yarinya ba ku sadu da ita ba ka sake ta to ba bata mata lokaci ba idda da za ta yi saboda kaga dama iddar ana yi ne ciki ya yi ga ko bai cika ba haka ne ko amma yarinya ka aura ka sake ta ba maganar idda amma idan mutuwa ta yi ko baka sadar da ita ba sai ta yi idda yawwa an mutuwa ta yi wannan ya zama gai amma wanda ka sake ta ka sani baka kwanta da ita ba baka santa ba to wannan babu wani idda da za ta yi fa ma da kuma alayhi na min iddatin babu wata idda ta ta duna wanda za ta lissafa ta ce wata uku za ta yi ko jini uku a babu wannan na so wanda za a kididdiga ta bila barayi da jina ne wa gairi ha da waninsa to ya za a yi kina ka ce fa mati hunna ka je da ita daɗi a haɗu hunna ma ya tamatta ana biyu ka bata abin da za ta ji daɗi ai illam yusami la hunna sadaq ko da ba ambaci sadakin ba in ba ku ce za ku bada sadaki ba ka yi auren na tafawiya to ka dan dauki wani abu ka bata an ka sake ta ta ji daɗi wai la idan kuma ka sadakin ka bata baka sadu da ita ba fara wannan ne ka raba sadakin rabi ka bata ka dau rabi al musulma fa qala wa ibn abi abdullahi dan abu ya tafi kan haka wa alai shafi imamu shafi ma ya tafi kan haka idan auren na tafawira ne ba ku faɗi abin da za ku bata ba daga baya za a bara ya aka rabu to kaɗan nemi wani abu ka ce wance mun yi aure da ke Allah bai yi ba na sake ki to ga dan wannan kamar dubu ashirin ko talatin da kun sai ka bata idan ko dama ka san sadaki ka kamar dubu ɗari to sai ka ware dubu hamsin ka bar mata kai ma ka ɗau hamsin ita ko ba wani idda da za ta yi yi amma kamar mu ne ma ba wannan za mu mai yawa za mu bata a mai yawa zan ba in dai kuma na bada sadakin miliyan ɗaya Allah ya kaddara hakan to ina kyauta zato kai ko zan sake ta zan kara mata ɗaya Eh, zan kara miliyan ɗaya kai ko zan sake su ko muna nan muna jira Allah ya kawo namu raba da wancan auren da muka yi bayan sadakin miliyan ɗaya ko zuwa dubu ɗari biyar ko to yanzu a shirye muke eh zuwa dubu ɗari biyar ba haka muka bayar yanzu ba za mu samu irin yadda aka ake bukata miliyan bakwai zan bayar ya kuma su ne suna ya ba ya mahallinsa ai babu ma akwai ne wani babu ma akwai ne akwai alfarma ai akwai alfarma yawa wani wanda zai bayar an kowa da karfin su yanzu kaga mun kai da nan kama da dubu ɗari ai yayi ana ta kai ta zo kullum ta ci tuwa gidanka ya isa a to in dai ta zo za ta ci ta ya sauran ba sai ta yi hakuri ba yawa amma dai kamar ni din da yanda dama dai sai dai abin bai yi yadda nake so amma dai yayi yadda nake bukata da gaskiya zan bada miliyan bakwai kuma abin ba wannan layin aka bi ba shi kenan amma duk da aka dai kai ko ban bada bakon ba dole zan bada bakon to zan sha mata motar miliyan shida tawa ka gani kuma miliyan ɗaya da ba dole za a je a neman motar miliyan shida sai a neman mata highlander ta miliyan shida mai kyau in aka ce a motar ma ta yi tsada sai miliyan bakwai to dai mota ne da miliyan bakwai za a siya da da gida kasa da miliyan ɗaya ba za a bayar ba kuma Allah ya sa kuma raina ya yi irin yadda nake so ne kai ta kai miliyan bakwai nan fa ka ji ko ko ba ka so yawa ta kai ayo wai ma wanda baka sanya za ka ba kuɗin da danginta daga yan ka ba ta ita ta ba dangin nata ai darajar ta ta kai ba babu ba akwai annabi da auren da zai fasiya ba da dinari ɗari hudu ba mun yi binciken sadakin annabi ba kasa da miliyan tamanin na sadakin da ya bayar dai kasa da miliyan tamanin ba mai saukin ma ke haka ake ba kaga da muke ko miliyan tamanin din ma ka raba shi gida kuma ka ba da 10% nawa ne miliyan takwas to ku kuma kun taɓa yi kenan ba sai ku ba da dubu ɗari takwas na ba da ku kuma sai ku ba da ten percent ɗin nawa a bara a zauna lafiya to ana jira muna jiran yi kon Allah in za a yi abin a yi da daraja kar a yi da wasa kuma sadaki da mutane suna cewa dubu ɗari ne menene kyale su su malaman son kuɗi suke son kuɗi ne ai sadaki ai dala yayi tsada da can sadakin ba da tinkiya ake bayarwa ba kudin tinkiya dai kudin zaka bayar ka daina wahala wannan abin da malamai suke biya ba tinkiya dai nawa zai yi abin da zai yi ne sadaki kudin haka ake ko tinkiya ko rago wani ba ka so ka fitar sabon salo ka ce na sa tinkiya akwai malamin da ya isa ya ce bai isa duk wannan ka zaka min wahala kake ya zai kasuwar tinkiya ka ce shi ne sadakin ka ya isa in shiru a zauna su ma kudin suke so kudin ne a ransu ya sa duk masifar su take kan sadaki in ga mutum yana maganar zakka yana maganar zakka zakan yake so in mutum yana sadaki ya sadaki ya zaka kudi ne a zuciyarsa Allah mu da bamu da yanzu mun yi wannan magana sai da karatu da kawo mu kai su mun wayar muku da kai nan gaba daga nan har tayin kiyama in kar wani dan zamani ne abin nan yazo yana muku yazo yana muku wani kuraren banza kuraren wabi sadaki ya yi tsada ya yi arha sadaki da can tinkiya ne in an ba da tinkiya ya in an ce ya yi tsada ko bai yi ba kudin tinkiya kurin shi ne kudin sadaki a daina wahala rubu dinari da ake magana dai zai sai tinkiya dai to tinkiya dai kurin shi ne sadaki a hutar da jama'a wanda baya so ya sai tinkiyan ya bar wanda yana so kuma ya bada kudin tinkiyan yayi Allah ya gane da mu kan kowa ya waye ko
فمتعوهن وسرهوهن سراها جميلا يقولون كجد سودا دي أهلوهن ما يتمتعن به إلا من يسم لهن أصدابه إن بكو أمبتش سلاكين باكو لو كيوانا أبو كباتا idan kuma ka riga ka bata sadakin sai ka karbe rabi kamar rabi wa sarri wannan in za ku sake su ku sake su sarahan jamila saki ne kyau ka lusa ka zauna idan ka mata wance in ka mu da shi Allah bai yi ba ta aure ki ga nan ga yadda Allah yi to wance zo na miki addu'a Allah ya baki miji na gari wanda ya fi ni ma Allah ya bani wanda ya fi kuma daga wannan fita da kika ya zama na Allah ya miki arziki kin ji Allah ya wa iyayenki albarka Allah ya ji kansu wanda suka rasu rayayyu Allah ya daga musu daraja to ka musu magana ba da zagin iyaye ba sarri ko nasarahan jamila ga yadda ake yi ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna وما ملك يمينك مما أفاء الله عليك يا أيها النبي يا كيوانا النبي إنا مون إن جاء الله آلنا لك مك هل تامك أزواجك ما تيكونك التي آتيت وجورهن وندك باس صداكين وما ملكت يمينك دابن دهنن كيمان لك مما أفاء الله عليك دابن ده الله يباك سونا وجن غنينا كمان سبيا كمان جوا يريا وبنات عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين.
maza kun ji yayi ta hamza su zubairu duka wa bana da an ma diga da an momin su ma mun lissafa su wa bana da kalika da ƴaƴan kalanka an an anan mahaifiya wa bana da kala diga da kuma kalarka kanwar mahaifiyarka Allah ya hajar wanda suka kaura maka tare da kai bi kilazu mallam ya hajira sabanin wanda ba su kaura ba wa imratun mu'minatin da matan da take ta ba da gaskiya in wa ban nafsaha wanda take ta ba da kanta lin nabi ga annabi sallallahu in arada nabiyya in annabi yana nufin an yan sanki a zai aure ta to wannan babu laifi kalisu dan naka wannan Allah ya ce ku zuciya ne kai kadai Allah yake ba haka min dunil mu'minina koma bayan mu'minai mhm قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج Gaji, wani- wannan kare ya ce wani mace za ta iya ce da annaba na baka kai na matsayin kyauta ba sadaki Allah ya yarda amma kai baka yarda dan kai malami ne a ce an baka na baka kai na ba zai yi ba wannan kususiyan annabi ne kale su tallan kar kana zane malam wane na baka kai na a'a ka ce yindu an diyo ai sai ku a bar an de tiro de kam bi kala an ji ci Mm, a yi ma ba amma an di an di kan ne an di an di zoi sai sai a wula sada wai maniya ne yoyi ya ne arewa ne ta yanzu to haka za ka je ka ce wane mu wanda mace za ta zo ta ce na baka kai na ba sadaki sai annabi muhammad Mm, amma mace ta ce na baka kai na to ba haka bane in dai kaga ta yi ma kai malamin ka cire sadaki ka bayar wannan kususiya ne na annabi muhammad Mm.
في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج azwajin a cikin wato azwajin mata kun san minal ahkan bil illa ay yazid ala arba ba kare fice guda hudu ni so din wala ta zawaja illa bi waliyin ko mu auren mu baya yoyuwa sai da wali da sadaki da ba da shaidu da shaidu da sadaki da alwali kuma namu iyakansa hudu ne kadai wa ma malakat aymanuhum da abin da hannayen ka ya mallaka na ku yauru bishirayin da sai ko gairi ne da wani wannan da kai la ba da banza ba ya kunu alaika harajin domin Allah baya so ya kunta ta gare ka ya annabi Muhammadu wa kana Allah wa وكان الله غفورا رحيما kana Allah sanan bangiji ga huran Allah mai yawan gafara ne lima ya asuru gaban da ya gagara a ta azuru min tsaruwa da hira hima mai jin kai ne bi tausiya da bi zalika cikin ayyuka ma haka ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء rubutu a karo za ka iya jinkirtar da mun da sha wanda ka zo min wani daga cikin azwaji ka matanka an noba ta ga wato kwana a tare da hiyar bakinta kenan idan annabi sallallahu alaihi wasallam duk matayen nasa zai yi in yabi kuma wanda bakinta ne sai ya kwana gunta wato wi kuma ka taro ile ka manta sha ga wanda yake so min wannan annabi ya ga dama yana so ya kwana baki wannan ko bakinta ne shari'a ya yadda ya je gurin wannan din sai Allah ya masa haka mai ba ya mayin haka amma an yadda ka yi hakan ma in babu laifi to wi ai turun mu ile kamar da sha min huna fatati ya ka je gunta wa malik ta gaita ومن ابتغيت ممن أزلت فلا جناح عليك ibda gaita wanda ka nema neman azalata ga wanda ta goya yanki su nake kamar yadda saudatu binti zam'ad ta ce ranakun nata ta ba aisha to fala juna alaika wannan babu laifi a gare ka fi ɗari da cikin neman ta waran mu haka taro ilaika ku yawwa ku yira fi zalika an ba yi zabi cikin haka ai ba da an kana kasamu wajiban alai bayan kuma rabon wajibi ne gare shi zalika ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يهزن ويرضين بما آتيتهن كلهن zalika ta kai wannan zabi adana shi ne mafi kusanci ila an taƙarra zuwa ga sanyayawar ayyunuhu na idaniyarsu wala ya zan babu wani taɓon zuciya ko yarda yana da yadda bi ma a ta domin wannan da abin da kuma ba su kullu hunna dukkanin su na'am wallahi والله يعلم ما في قلوبكم Allahu ya lam Allah shi ne masani ma bi kullu kun ga abin da ke zuciyanku min amrin nisa'i na lamarin mata wala mailu da karkacewa ila barihin ne zuwa ga shayin su wayin na maka yar naka mun baka zabi ne fi na jiya ta yasara ne ka dan mu sawwaka maka fi kulli ma'arata cikin duk abin da kake nufi ya annabi muhammadu wa kana Allah وكان الله عليما حليما kana Allah sai na annabi ubangiji ali Allah ya ji wa kana Allah Allah madaukakin sarki sai uban- ubangiji aliman masani bi kalbi ga halittarsa haliman Allah mai sanyin hali ne mhm.
لا يهل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا واجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك Allah ya ce bayan matan nan naka tare ya annabi Muhammadu la yahillu laka nisa'u bayan wannan ko bai halitta ka sake aure wata mace ba min ba da Allah ya ce mun tsira haka ba da kisa bayan wannan guda taran da Allah ya zaba ma wala an tubaddila biyin min azwajin ko ba dama a taran nan ka saki wata ka auri wata babu wannan ba Mm, su ne matan ka na duniya su ne na aljanna Allah ya ce babu canji su taran nan sun yi sa a nan Allah ya tsaye da kai kuma ba zai yiwu a canza wata a wurin wata ba haka za a zo nan wala an tubaddila ai bi tarki ihde ta ai bi yana min azwajin bi an tadda lagu na ko ka sake su au ba da na ko shayi watan ki ko ka auri wani walau ajabaka ko wanda ka gani din ta kayatar da kai wajen kyau to Allah ya ce ba za a canza su ba illa ma malakat yaminu kaman babu laifin an je yaki an samu kuyangu wannan babu laifi mina ne ma yana kuyanga fata yi da ko wannan an halatta ma ko kada mallaka sallallahu alaihi wasallam ba a duk bayan wayannan guda taran annabi ya mallaki mariyatul kibdiya ko wanda da shine ma ta far masa sayyidina ibrahim azza wa mata kuma yau fati fi hayati a zamanin sa wa kana allah wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba kana allah sana ubangiji ala kulli shay'in bisa ga kowane abu raqiban allah makiyayi ne hafizan allah makiyayi ne Mhm.
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يوزن لكم إلى طعام غير ناظرين إنيه ya ayyuha allazina amanu ya ku bai da kowa da gaskiya la dalgulu buyutan nabi ku daina shiga gidan annabi illa an yuzana lakum sai dai annabi Muhammad ya muku izini biduwai bidukuli biduwai annabi yace ya kira ku ku shigo gidansa ta wannan babu laifi ila da amin izuwa ga abinci to fadar ku zo annabi yace ku zo a ci abinci sai ku yi gaira nazirina ini ai gaira naziran muntazirina ini narja kuma ku daina saurarawa ine saboda taura ai narjin ai taunawa ine bi ai ani ku yi jinkiri walakin ولكن إذا دعيتم فادخلوا lokacin da annabi ya kira ku ku shigo gidansa mhm.
فإذا دعمتم فانتشروا in annabi ya ga- kun gama cin abinci annabi ya sallame ku ya ce ku tafi garin ku ko kuma ko a tafi gidansu to sai mutum ya kama hanya ta in ka gama cin abinci aka ce wa maza ka tafi to shi kenan maza ka fito ka tafi ba kana tsaye kana wani abu akan hanya ka kasa tafiya ba sai ka an sallame ka yi kenan maza sai ka kama hanya kuma sai ka tafi garin ku in kuma annabi ya ce to a gidansa maza an gama cin abinci an sallame ku to kowa ya fita haka ake ina fata kun fahimta Allah ya gane da mu. wala ولا مستأنسين لحديث ya sallame ku ba magana ku zauna ku kama shi da hira in dai ya gama kuna ku kama hanya ku tafi eh tamakkwacu Musa ne shine mai hadisin to kuma yana da bukata ya je gurin matansa ba ko kuma ta hira yi kuma annabi mutum ne mai kunya ka ga min ba alikum bi bari inna zalikum إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم inna zalikum wannan zaman da kuke bayan ya sallame ku ku ki fita to kana yuzun nabi yana cutar da annabi ba fa yasa amma shi kuma yana jin kunyan ku ayyukan shi kun ba zai ce ku fita ba wallahu والله لا يستحي من الحق Allah wasu nan Ubangiji na ya sa yi ko Allah shi ya cancanta da ya gaya wa mutane gaskiya. An yi kuri da kuma ya hudda ku. Allah ya turuka bi annahu ya sa yi shi ko yana jin kunya Allah ya ce ya waje mu mu gaya mu gaskiya. Mhm.
وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب Wai za yayin da sa'alta mu kunna dai za ku tambayi matayen Annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam mata'an kayayyaki to fa za lokuna ku tambaye su min wara'il hijabi a bayan tsari bayan labule. Mhm.
ذلكم ودار لقلوبكم وقلوبهم zalikum yin hakan ada haru li qulubikum shine mafi tsarki ga zuciyanku wa qulubihinna da zuciyan su matayen annabi min kawadirin riba daga tunanuka masu afkar da kokonto Mhm.
وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا wannan kuma wani sahabi ne a zuciyarsa yana cewa da annabi ya koma ga Allah shi zai aure Aisha shine a zuciyarsa kullum da kuma sai Allah ya faɗa haka rajulun min sa'i qala lahu dalhatu bin ubaydillah qala bi sir fi dalhatu bin ubaydillah ne ya faɗa haka aka ce idan ka bar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya koma ga Allah zai aure Aisha to a zuciyarsa bai faɗa ba baki ba Allah kuma ya faɗa fi taki sai ba Allah sai kallo eh, wanda ya faɗa haka malamai suka ce dalhatu bin ubaydillah shi ya faɗa haka sirrin wani a ɓoye a zuciyarsa ba fili bai faɗa kala fi sirri ya ce za ka bada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ka da lafiya sun ma nadama amma shi din ma da ya faɗa haka yayi nadama hada wa masha ala rijlai wa amala ala ajrat azhar fi sabilillah wa ta qarqabat fa kafara Allahu anhu bayan yayi haka shikenan yace masha ala rijlai ya tuba yayi nadama ya ce yayi niyya zai tafi guri kaza zuwa ko aikin haka zai je a kafa wai dan Allah ya fi masa wa amala ala ajrat ya ya ba da doki goma taimakon addinin Allah wa da karaba da yadda ku yanga ya ce wallahi a zuciya ya faɗa ko ka fara Allah sai Allah ya kankare masa amma ba san wanda ya kudari niyan hakan ba sai dai Allah ya faɗa a yi kuma shi ne to Allah ya yafe masa da wannan abu da ya ka faɗa ya haka ya aya take وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا wala Allah madaukakin sarki yake ba mu labari a cikin alqur'ani mai girma yake gaya mana yake cewa ma kana da ku bai kamata a gare ku ba to can baya ne ko gaba ne na
sama ne amma kana da ku bai kamata a gare ku ba an tuzu rasulullahi kada ku cuci annaban Allah bi shay'in da wani abu wala tanju bai kamata ai ku aure azwaji huma tayansa min badi bayan ya koma ga Allah abadan har abada ma inna zalikum yin hakan kana inda Allah azima gun Allah fa abu ne mai girma na'am in tubudu shay'an aw tukufuhu fa inna allaha kana bi kulli shay'in alima in tuburu shi amma a zuciya ga mutum abu wani mutum bayyana hakan ya ma duk ɗaya ne a gun Allah audu ko mutum boyewa ya zuciyarsa ya ce zai aura to fa inna Allah sanu ubangiji kana bi kulli shay'in ga kowane abu Allah masani ne to ijabikum bi da yi Allah zai muku sakayya Mhm.
لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إكوانهن ولا أبناء إكوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت إيمانهن واتقين الله la juna alaihinna babu laifi a gare su shi ya ba hinna in a cikin iyayensu ne mata yana annabin iyayensu ne can to za ka yi auren iyayen nasu wala abu na hinna ko kuma iyayensu duk shari'a ya yadda wala kiwa ne hinna ko kuma irin su na aisha akwai yan uwansu a gefe za ku yi aura wala abu na kiwa ti hinna ko kuma iyayen yan uwansu mata wala abu na akawati hinna ko kuma iyayen yan uwansu maza ko mata wala nisa'i hinna mu'minatu babu laifi ku auren mata yanda suke mu'minai wala ma malagat aymanu wannan ko abinda hannun ku ya mallaka muku min limai na ku yanga wala abidi da bayi an yura hunna in kun gansu wa yukallimu hunna za ku musu magana min gari hijabin ba tare da hijabi ba wata ina Allah amma ba ku ji tsoron Allah shi ma amartun na cikin abin da aka umarce ku da hi inna Allah إن الله كان على كل شيء شهيدا inna Allah sanu ubangiji kana ala kulli bisa kowane abu shahidan Allah shi ya- ba abin da Allah shahidan Allah mai shaida ne la ba alai shi babu abin da zai buye zuwa ga Allah إن الله وملائكته يصلون على النبي inna Allah Allah madaukakin sarki ko malaikatu da malaikun sa yusalluna suna salati ala nabi ga wannan annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kai يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ya ai wallazina amanu ya ku bayi da ku gaba da gaskiya sallu alaihi Allah ya shayi wa annabi salati ala wa sallimu da ila tasliman da aminci ai ulu ga yanda za ku yi wa annabi salati kace Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim haka za ka yi wa annabi salati Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim shine kangarwan salati eh ibn da littafin haka kangarwan salati kenan babu sayyidina babu alihi babu sahabbai to sai a ce kangarwa idan an ce kangarwa keke ne babu mutigadi babu kurungu babu mutugadin baya duk wannan babu a jikin keken sayan gaban kana gani a fili na bayan a fili to sai a ce kangarwa yawwa to yi wannan salatin haka yake alama salli ala muhammadin wa salli yi ne salatin da ake so a yi wa annabi na'am إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة innal ladina kun ga wa'anda yuzuna Allah suke cutan Allah wa rasuluhu da manzon sa hukul kufaru sune kafirai yake bune Allah suna saboda Allah bima huwa muna zaman awon gaban da Allah ya karfi min alwali da nada wa shariki da abokin tarayya wa yukazibuna rasulu suna kare da manzannin sa ya Allah yace la في الدنيا ولا لعنهم الله في الدنيا والآخرة subhanahu wa ta'ala Allah ya nisantar da su gaban rahama ta fi duniya nan duniya wala kirki da makoma lahira abadahum Allah ya nisantar da su na'am وأعد لهم عذابا مهينا wadda lahum Allah ya musu tanadi azaban da azaban mu yi na mabociya walakanci ai za yi hana ta huwa naru shi ne azaban wuta والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا wallazi na su ne wa'inda yuzuna almumini na kaga wanda suke cutar mumune mazaje wal muminati da mumune mata ya bigare makata su ba tare da sun yi wani aiki na tsururi ba bi- yarmuna um suke jiban su bigare ma'amilu ba tare da abin da suka aikata ba wa gadi ta milu hakika wannan sun dauki buhutanin kidan ƙarya ta hamilu kaziban sun dauki ƙarya wa isman da zunubi mubinan a bayyane mhm.
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ya ayyuhan nabi'u ya kai wannan annabi kulli azwajin ka gaya mata yanka wa banatika da yayayanka wa nisa'al mu'minina da matayen mu'mine yudanina su kusantar alaihinna gare su min jalabibihinna daga mayafinsu jam'i na jilbabu mayafi wayyal mala'atu shine abin da za su rufe jikinsu alladi ta tafi biyar maratu wanda mace za ta rufe jikinta ay yarkina baruha ala wuju wannan ta sakarwa fuska idza karabin yayin da za ta fita li hajati hinna ga bukatanta illa aina wahidatan sai da idanu kadai inda za ta iya ganin zalika zalika da ne an yi urafna fala yuzain zalika yin haka adana a karabu shi ya fi kusa ila an yi urafna ba za a gane su ba bayan wannan hara'idar na cewa su yayaye ne fala yuzain ba za a cutar da su ba bi ta'arimi da habaici da hunna gare su bi kilabil imai sabanin ku yango wala ya gadina wujuhi na idan ku yanga kar ta rufe fuskanta fa kana al munafiquna sun munafiqai ya ta'aruna hunna suna bujuro musu wa kana Allah wa kana Allahu ghafurar
wa rahima kana Allah sunu ubangiji ga huran yalla mai yawan gafara ne lima salama min hunna gaban da ya gabata cikin su man tarko sittar na barin wato rufe jikin nan rahiman bihin na Allah mai jin kansu ne لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا Kaji Allah ya ce ka san yakin da aka bar ayi yaki da kafirai ne Allah ya ba mu dama mu yaki kafirai amma banda munafikai to amma munafikan da suka ga ba za a yake su ba sun fiye fitina sun fiye fitina saboda duk wanda ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah to wannan ba yadda za a yi da shi saboda wannan kalmar ta bayi kariya to amma su kuma da suka ga suna da kariya to fitinan nasu sai da ya fice na kafirai shi ne yanzu Allah ya magana ya ce Allah yake ba mu labari yake ba mu labari ya ce la illam yantahi munafiquna ku munafiqai mu tare ku ta nan ku yi nan mu tare ku ta nan ku yi nan wallahi Allah ya ce in dai munafiqai ba za su hannu ba an ne bagin ga wannan munafincin nasu wallazi na bi qulubihim marzun da wanda a zuciyarsu akwai jinni bizina na zina wal murjihuna bil madinati kun san murjihuna farmato kurin sai gaji hayya hayya da babu kai me yake ne sai ce ba komai to ne hine murjihuna kurin farmato sai ka ji an kwara ihu a wani guri in kun je lafiya sai a ce lafiya ga wani ne kankanan sai ya zube a mota can kuma kun je an je an kwarma ihu ya ka ya ce wallahi wani ne ya je koto sai ya samu tumatiri kwa- buhu abinan goma shi ne yake narka ihu yake jin murya nan kuma ya wannan kwarmatan da ake kuma da dabara nan an rusa ihu nan an rusa ihu hayya hayya to wata mata za ta fito sai su gani ka ji munafurcin da ake dama sun sa mutanen su sun boyo a layi kurin kuna zaune sai ga mutum da gudu kai ya kai ya kai ya kai layi bai dan sai ga yana gudu to wata matan ta lego shi kuma munafikin ya gani filan ne na ganin matan mutane kar sai a yi dabaran da wata ba ta da hankali har gurin taron za ta yi ta fita da gudu ta ɗauke lanta ta tafi to nan gaba kuma munafikin ya ganta sai ya tsirake ta wance ai wannan abin ba naku bane ai na mata ne hankalin ki ne ta yi ko a zo mana da haka sai a ja sai a ɗaura ta layin munafiki kuma mutane sun fita noma a jeji shi kenan sun su dinga wannan bala'in dan su ga matayen mutane hanyoyi na zina kala kala to wannan abin da suke sunansa murjihuna kwarmato fil madina almu'mina bi qawlihim a ta kuma ladu uku sai gajen ce kai makiya sun zo makiya sun zo eh wasara ya kuma katalu a birzinan yakin ku da aka kama a a a Syria an kai fa an kai zuwa ne shine murjihu kuna zaune kullum sai a baka labarin da hankalinka ba zai kwanta ba sai a ce makiya ne sun zo ta ce makiya sun zo kuma ana ƙarya dan Allah hankali zai kwanta ina fata kun fahimta ko ba yi ba a nan garin a wannan waje din ma a ce mun ga wasu mutane guda hamsin wallahi mun ga a kwarin nan mun ga wasu fulani guda hamsin sun nade kai duk kwarmasa ne munafukai ne murji huna kenan na kuka da mu wannan ba ka ka dinga karyan banza sai ka ganin dare ba nan gari ba ya kwanciya ba ban jare da gangame duk kwarmato ne wallahi mun ga wasu mutane sun fice guda hamsin kansu a nan nade to kuma sai ne ayi addu'a mana to masu yin wannan ne madina ake haka kurin sai ka ji an ce ga makiya sun zo a birnin madina fa in ba ku za ce wannan bursunan yakin da yake hannun mutane ta an kai su au hazimu ko kuma kuna zaune jama'a mutanen mu fa da suka yaje sai a ce ba an an tarwatsa su ba kuma ƙarya ne an je yaki ba a dawa ba kai kuma ka ce mutanen mu sun gudu kaga wannan murjihuna to haka suke wa mutanen shine Allah ya ce wal murjihuna kun ga masu maganan ba da farfagandan ƙaryen nan labarin ƙaryen nan shine masu kwarmato a birnin madina wallahi idan ba su daina Allah ya ce da annabi Muhammadu la nuguriyan laka bihim sai na shishita ka abun su nuguriyan laka shishitawa Allah ya ce zan shishita ka bihim da su la nasalli dannaka alai wallahi sai na tsora ka akan su suma lawi jawi ku kuma sannan ba za su makoce ka su zauna da kai a madina ba illa kalilan zamani kaɗan suma ya karjuna Allah zai fidda su mal'uni na mal'uni aina ma su kifu ukiru wa kutilu ta katila mal'uni na wannan mutanen da suke wa mutane kwarmato ba kai da ba dalili kaje mutum ya rusa ihu ba kai da ba dalili mutum ya ce an kai mutane kaza ko mutane kaza sun gudu dan ya jefa mutanen gari bacin rai Allah ya ce to mal'uni na Allah ya tsine musu albarka mubadina Allah ya nisantar da su an rama ko kun yi shiru Allah ya tsine musu duk mutumin da a garin ku ya dame ku da irin wannan fitinan na farfaganda an kai mutane kaza ko an yi kaza yanzu wajen kaza nan haka ne masu kwarmato suna nan ai mutane wane da wane an kai ai an fada gari kaza wannan masu bada wannan labarin to Allah ya tsine musu albarka annabi ya ce ba a jin labarin banza sai a bakin mutumin banza in dai labarin farfaganda za ka bara ko ka sani ko baka sani ba to Allah ya tsine ma ba fa babanka ne tsine ma ba fa wannan mai sauki ne na ubanka ba dan ba shi ya halicce ka ba ba fa uwar waje ta tsine ma dan ba ita ta yi ka ba Allah da ya halicce ka ya tsine maka ka ji nauyi sosai tukun mal'uni na Allah ya ce mun tsine musu in ji Allah aina ma su kihu duk inda kuka same su ya annabi Muhammadu wurki zuwa Allah ya ce ku rike su wa qutilu ta katila ku kai su kaiwa alhakamu bihi haza an musu wannan hukuncin ala jihadil amri bi ta bangaren umarni na sunnatul sunnatan lahi fil ladina kalau min qabl sunnatul lahi wannan tabarki ne na Allah sunnallahu Allah ya sanin ta haka goyen nan munafikan fil ladina kalau cikin wanda suka shude min qabl can gaba ne min al umamul mariya fi munafiki ga munafikan almurjifina masu yin kwarmato ga mumunai Allah ya ce inda an same su a kai su walam tajid li sunnatin lahi tabdila sai kaga wannan za a kai su ko anan muna ganin irin mutanen nan da suke ba da yan foma nan munafikan na ai ko su ma sai a kai su ko yaya yawa to ba ba su suke ba da labari ba a zo a kama mutane ba munafikai ba to in dai munafikan nan ne masu kwarmato Allah ya ba da izini ya kai su to wannan yan foman nan wanda za a ce a zo a ɗauki wani a zo a yi kaza na haddasa gari fitina to gaskiya an kai su babu laifi tunda wannan ana kai su wannan ko ya kamata su ma munafircin nasu bai fi na wayan nan ba ba mutumin da kana zaune a gidanka zai zo ya ce a zo a sace ka a zuwa ɗauke ka sai ka ba da kuɗi miliyan goma miliyan biyar a kawo ka in dai munafurci ne wannan munafurcin ya fi wancan shi wancan ihu ya yi a gari ihu ga wani abu ya faru a gari ku ga ƙarya wannan kuma labari ya zo aka sace mutum abin ka gwada kai ma da tunaninka wa ya fi kake gani mutumin da ya ce kai ya kai ya muna karatu muka fito ba kuma shi Allah ya tsine masa za a kai ya yi to ina wanda ya sa abu ya ka ɗauki mutum aka je da hidaji wallahi an kai su daidai ne babu gyara in ga ya qur'anin Allah ya nuna mana abun a fili Allah ya ce sunnatul lahi fil ladina kanu min qabl walan tajida walam tajid li sunnatin lahi tabdila walan tajida wala asani li sunnatin lahi ga sunna Allah tabdilan canjawa minu a gare ya kai yasaluka an-nasu an sa'a yasaluka an-nasu mutanen maka suna tambayar ka an sa dangane da tayin kiyama mace ta kunu wai yauhe ne za a yi tayin kiyama ne kulin na ma ilmu ha inda la daga ya musu inna ma ilmu sanin lokacin da za a yi tayin kiyama inda Allah ba wanda ya sani sanin yana ga gurin sarki Allah wa ma yudri wa ma yudrika la alla sa'ata takunu ma qariba yudri wa ya sanar da kai ne ya alama ko wa ya sanar da kai biya anta la ta'lamu muha kai baka san su ba la Allah sa'ata wannan lokacin da tayin kiyama تكون قريبا أكوزن يكون أكوزن الله هنا مثلا إن الله إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا إن الله الله مدعو كجن سرقي لا أنا لكبير الله يا لأنس كافري أبعدهم الله يا نيسان تدسو قرامة وأعد لهم الله يا مستانا دي سعيرا دوتان سعيرا خالدين فيها أبدا أي نارا شيء دوتان شيء ميتانني إيه يدخلون هذا سيهجيت نعم خالدين مقدر خلود فيها Allah ya za mu kaddara musu dawoma daga cikin wannan wuta. Mhm.
لا يجدون وليا ولا نصيرا La yajiduna waliyan. Allah ya ce ba za su samu wani majibanci ba. La yajiduna waliyan ba za su samu wani majibanci ba wala nasiran. Barantana wa
من في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا kuma wannan rana idan ya duk allaba wujuhum sai a dinga juya fuskokin su a wuta inda za a jefa kosai in ya- in nan ya juye juye sai a juya haka ake wa dan wuta shine ta kallaba wujuhum dan wuta yana gasuwa yana gasuwa to kuma sai an jima kuma sai a dauka juya in kuma kana so ka gane wannan ka dauka raki bi a banda in yayi baki ka juya nan to Allah haka zai kafiri a wuta ya kuluna يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا tsakiyar wuta dan wuta wallahi sai ya yi buri dama ya ba Allah ya ba annabi Muhammadu ya gura da dana na dama mun ba Allah wa danar rasula dama mun bi annabi Muhammadu mun bi manzo mm.
وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا سبيلا وقالوا za ka ji ittiba mabiyan suna faɗa minhu daga cikin su rabbana ya mahalicin mu inna adana sadatana Allah mu bin mun bi shi ma gabanin mu wa kubra ana da manya manyan mu fa luna su suka bada mu sabilan tabarki dariqal huda suka hana mu gaban tabarkin shari'a mhm.
ربنا آتهم ريفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا rabbana ya ubangiji adi wa rihai ne Allah ka zo- ka zo musu da azaba ka lullunka musu linki bi min azabi na azaba misali azabi na misalin azaban da kai na kananan ne za su gaya Allah wai manyan da suka bar da su a yi musu haka wal anum Allah ka la'ance su ka nisantar da su gaba da ramuka la'anan la'anta kabiran babba adada wa fi qira'ati albin mawad azima mai girma Mhm.
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا ya ayyuhal ladina amanu ya ku bayar da kuma bayar da gaskiya la takunu kada ku kasance ma annabi kun tare da annabin nan namu kan ladina azaw musa kamar wanda suka cuci annabi musa fa barahu allah allah ya kubutar da annabi musa mimma qalu daga abin da suka gaya masa na abin da ba na gaskiya ba wa kana وكان عند الله وجيها kana inda ya domin shi annabi musa gun allah mutum ne mai alfarma mhm.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا kaji sau da yawa in ran annabi ya ɓaci wannan rabon nan da ya da zurko ya sarar tamimi ya faɗi wannan magana annabi ya ce rahim allahu musa laqad uziya bi aksara min hadha fasabbaru haka annabi ya faɗa Mhm, ya aihuwa يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ya aihuwa lazina amanu ya ku baya da gobe da gaskiya ita kulla jama'a ku ji tsoron allah fa wa qulu in za ku yi magana qaulan sadida ku yi magana ta katari Mhm.
يصلي لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم yusri lakum a'malakum aikin da kun yi Allah zai gyara muku yusri lakum a'malakum ayyukanku ya taqabbalu wa Allah ya karba wa ya yaghfir lakum Allah zai gafarta muku zunubakum zunubanku man yudi illa ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما wa man yudi illa duk wanda ya bi Allah wa rasuluhu da manzansa faqad faza hakika wannan ya rabota fawza raboto azima mai girma na lagayatan madalubi ya samu matakar abin neman sa inna a'a إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يهمنها وأشفقن منها inna mu ne in ji Allah a ranar amanata Allah ya ce mu ne muka bujiro da amana ala samawa ce ga mazawa sammai wal arda da kasai wal jibala duwar wasu biyan ka laga biya fahama za mu halatta musu fahimtar wani daban da furuci sannan kuwa in mun ba su yi fa bai na an yi amir in dai sun riga sun dauka fahama wani daban da furuci to ba bai na suka ji an yi amir da su dauka dama in kun dauki wannan amana in kun yi za ku samu lada in kun saba za a kona ku wa shi magana suka ji tsoro me hana karban wannan amana wa amala har insani sai annabi adam ya dauki wannan amana ba da arzaha lai bayan an bujiro masa innahu kana إنه كان ظلوما جهولا ko kana zuluma li nafsi yana daga cikin masu rike wa kansa lada jahulan bai san karshen yadda lamarin zai kasance ba amma alkhairi ne ga wanda ya ji tsoron Allah Mhm.
ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ni ba da banza ba yu azibullahu domin Allah ya azaba al munafiqina ga munafiqai mazaje wal munafiqati da munafiqai mataye wal mushrikina da mushrikai mazaje wal mushrikati da mushrikai mataye al muriina al amana da wanda suka walakanta wannan amana wa yatubu Allahu ala ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات yatubu Allahu kuma Allah ya karbi tuba alal mu'minina ga mu'mine maza wal mu'minati da mu'mine mataye al muwaddina al amana da wanda suka bada wannan amana wa kana Allahu- وكان الله غفورا رحيما Allah wasan Ubangiji ga horon mai yawan gafara ne lil mu'minina rahima mu Allah mai yawan jin kai ne to ma ga iya nan Allah ya mana gafara ya ji kanmu kar mu fice gurin Allah ya mana gafara ya ji kanmu mu tsaya iya nan to jama'a karanci fatiha cikin karbi kowa da kowa mu sa bukatun mu tunda da rugowar lokaci mu roki Allah bukatun mu Allah ya iya mana da mu da ku